بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau litinin ɗaya ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1420 wanda ya daidai da biyar ga watan march shekara ta 2000 muna karatun sahihul bukhari a cikin kitabul jana'iz a inda al-imam al-bukhari har ya kawo dangane da babu ma ja'a fi qatilin nafsi To, mun karanta hadisi na farko da hadisi na biyu da ke cikin wannan babi, a inda muka ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana bayani dangane da cewa wanda duk ya rantse akan cewa shi ba musulmi ba ne, to duk addinin da ya rantse akan shi cewa matuƙar dai da ganganye wannan rantsuwa, to haka abin yake ya ridda kenan. Sannan wanda duk ya kashe kanshi da wani ƙarfe, za a yi mishi azaba da wannan ƙarfe a cikin wutar jahannama. Sa'an nan muka sake jin hadisi na biyu cewa a mutanen da annabi ya bada labari an samu wani mutum da ya ainihin wato jirauni sai ya gaggawa ya ainihin kashe kanshi tun kafin lokacin da ainihin Allah ya kaddara mishi yayi to shikenan sai Allah madaukakin sarki yace tun da ya kashe kanshi to Allah ya haramta mishi aljanna to hadisi na biyu kenan hadisi na uku shine zamu tashi akai inda al-Imam al-Bukhari yace qala haddathana Abu al-Yamani akhbarana Shu'aib qala haddathana Abu zinadi an al-A'raj an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala Abu Hurairah Allah ya kara mishi yarda yace qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace allazi yakhnuqu nafsahu mutumin da ya shaƙe kanshi wannan ko shaƙe kan ko ka shaƙe kanka da hannunka ko kuma ka sa ainihin igiya ka rataye kanka duk yana ɗauka duk mutumin da ya rataye kanshi ko ya shaƙe kanshi yashnuquha yakhnuquha fin nari haka zai je ainihin ya shaƙe kanshi a cikin ainihin wuta ga azabar wuta kuma ga azabar shaƙewar da yawa kanshi wallazi yata'unuha annabi yace mutumin da yake cakawa jikin shi wani makami yata'unuha fin nari haka zai je cikin wuta kuma yana cakawa kanshi ainihin wannan makamin Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu Imam al-Bukhari ya kulla wannan babi ne dan ya nuna maka duk mutumin da ya kashe kanshi ya aikata ta'addancin da wannan ta'addancin ya kai a kyamaci yi mishi sallah alakar da ke wannan ainihin babi kenan da wannan karatu na jana'iza da ake yi باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين باب da ke bayani akan an hana a yi sallah ainihin ta gawa ga munafukai da kuma roƙawa mushrikai gafara wannan karhanci da kaji bukhari ya ce malaman da in suka ce makruhi ba irin makruhi ne da ka san malamai na daga baya baya suke magana ba gana karanta a fiqhun an ce makruhi ana nufin kanwar haramun amma makaruhi a irin bakin su bukhari su shafi'i su malik galibin suka ji sun ce kaza makaruhi ne kawai mamnu'i abin da aka hana wannan abin kuma zai ɗauki hukuncin haramci a wurinsu domin wannan yin sallah ga munafikai ko roƙon gafara ga kafirai haramun ne amma kaga sai ya ce makaruhi ma'ana abu ne wanda aka hana saboda ga qur'ani ya karantar da mu irin wannan tabi'ar cewa ainihin da Allah ya lissafa abubuwan da ya haramta sai ya ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha laifin matsayin shirka duk ya lissafa kisan kai da duk ya lissafa laifuffuka karshe sai ya ce duk waɗannan makaruhi ne kaga makaruhi abin da aka hana kawai yake nufi رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله دان عمر shi ya ruwaito wannan daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi mun karanta hadisin Abdullah dan Umar a can baya hadisin Ubay dan Ka'ab ay hadisin ainihin Ubay ibn Salul kuma Imam al-Bukhari zai sake ruwaito mana shi yanzu kuma ta wata hanyar daban قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر رضي الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم daga sahabi ainihin Abdullahi dan Abbas shi kuma ya ruwaito daga sahabi Umar dama Abdullahi dan Abbas yayi karatu a wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kusa balaga sai Annabi ya mutu sai koma yana karatu hannun Abubakar da Umar amma ya fi yin karatu a hannun Umar ba dan komai ba shine maganar mai ta'alimi da ya faɗi ya ce wa tsulu zamani saboda abubakar bai yi tsawon zamani ba annabi na rasuwa da shekara biyu shi ma ya kwanta ya mutu umar kwa sai da ya shekara goma akan halifanci to duk tsawon lokacin nan abdullahi dan umar abdullahi dan abbas yana koyan karatu wurin shi da shi da malamin shi sun dade a duniya kenan annahu qala sayyidina umar yace lamma mata abdullahi ibn ubay ibn salulin yayin da abdullahi dan ubay dan salul ya rasu wannan shine shugaban munafikai kenan na madina to karka rude sunan dan shi ma abdullahi dan haka zaka ji ana abdullahi dan abdullahi dan ubay dan salul dan shi mumini ne mutumin kirki uban kuma munafiki ne mutumin banza amma duk sunansu daya to yayin da shi uban ya rasu shi shugaban munafikan du'iya lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li yusalli alaihi sai aka kira mishi manzon Allah dan yazo ya mishi ainihin sallar gawa wannan kira shine kamar yadda muka ji a can baya hadisin Abdullah dan Umar din dan ne yazo yace ya manzon Allah ka taimake ni ka zo ka bada rigarka da kake sawa a yau babana likkafa ne kuma ka taimaka kai mini arziki ka zo kai mishi sallah annabi yace insha Allah zan zo to shine sai je kira manzon Allah dan a zo a yi wa mahaifin shi sallah فلما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصبت إليه سيدنا عمر yace yayin da manzon Allah ya miƙe domin ainihin yayi wa wannan munafiki sallah sai ne tsalle na dirawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na tare shi fa qultu nace ya rasulullahi ya manzon Allah atusalli ala ibn ubay yanzu nan dan gidan ubay dan salul din zaka yi wa sallah shugaban munafikai zaka yi wa sallah wa kad qala yawma kaza wa kaza wa kaza wa kaza rana kaza da kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza har cewa yake Allah yake bamu labari humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu yake ziga mutanen Madina ku daina ciyar da waɗannan talakawan da suka kewaye Muhammadu yadda yunwa za ta sa duk su watse Allah yake walillahi khaza'inus samawati ko walillahi walillahi khaza'inus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahuna taskar sama da ƙasa duk ta Allah ce in sun daina ciyarwa Allah zai ciyar da su yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal ce Allah da ya kai mu madinan lafiya an je yaƙi an dawo ne munafikan suna cewa Allah ya kai mu madinan lafiya waɗannan manya manyan da ake cewa su ne manyan gari sai mun fitar da su cikin kaskanci wai manzon Allah za a fita a cikin kaskanci shine Allah ya ce walillahi al-izzatu wa li rasulihi walil mu'minina da Allah da manzon Allah da mu'minai su ne ke da buwaya walakin al munafiqina la ya'lamuna sai dai munafikai ba su san haka ba a wannan lokaci ne da ya irin waɗannan zantuttuka dan shi abin ya dame shi yace ya manzon Allah wannan datti da shi ya haife ni amma ka bani izini in je in tare shi in kashe shi kafin ya shigo garin nan dan kar wani ya kashe shi in zo ina ganin shi da abin manzon Allah yace a'a rabu da shi yace a'a ka bani izini ya bashi izini ya je ya tarba uban kafin ya shigo Madina kai kace kaza kace kaza eh yace to wallahi ko dai kace su manzan Allah ne manya ku ne kaskantattu ba haka ba zan filla kanka sai da ya faɗi haka tukuna sannan manzan Allah sannan wannan ɗa ya kyale shi amma duk da haka tausayi na tsakanin ɗa da uba duk da ya san uban shi babu shakka Allah ya yanka mai wuta dan yana cikin nassin alqur'ani Allah yake cewa wallazi tawalla kibarahu minhum lahu azabun azim wannan da ya ɗauki nauyin tsara kasafin da aka yi wa Aisha shine wannan mutumin tun anan duniya Allah ya mishi azaba ya mishi alƙawarin azaba amma zumunci da tausayi na ubantaka na ɗa da uba sai tausaya uban shi yace ka zo kai mishi sallah shi kuma manzon Allah bai son ya ɓata wani da wani rai wani ya zo da bukata ba a mai ba sai ya ce zan zo ya tashi ya tafi zai yi sallah sai na Umar ya tashi wa addidu alaihi qawlahu Umar ya ce na rinka lissafa manzon Allah irin munanan zantuttukan da wannan ainihin kafiri ya ce fatabassama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi sai ya dan yi murmushi haka ma'ana ya ga irin wannan keke da keke da Umar ya mishi sai manzon Allah ya dan yi murmushi wa qala sai ya ce akhir anni ya Umar ya Umar dan ja da baya kadan kadan kyale ni kadan do Allah kadan saurara mini falamma aksartu alaihi da na matsa manzon Allah munafikin zaka yi wa sallah munafiki ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza qala sai annabi ya ce inni khuyyirtu ai Allah ya bani zabin ɗayan abu biyu ne ya ce ko in yi ko kar in yi fakhtartu sai na zaɓi ni kuma in yi din tunda dai Allah ya ce ko kai ko kar kai in har zaka roƙa musu gafara so saba'in Allah ba zai karɓa ba ya ce ashe kaga Allah bai hana ni ba cewa dai ko da zan yi so saba'in ba zai karɓa ba amma bai hana ni ba don haka ka kyale ni in yi annabi yana jin tausayin mu sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine yace law a'lamu annabi yace da a ce na san anni in zittu ala sab'ina da akan saba'in din nan inda na san in na ƙara faghfira lahu da za a gafarta mai lazittu alaiha da na ƙara akan saba'in din to wannan saba'in misali ne kawai ka ce wallahi ko za kai kaza so ɗari ba ruwana da kai ko da zai fiye da ɗari ba ruwanka da shi amma cika baki ne irin na misali da kake yi to wannan irin ɗabi'ar mutane ce sai Allah ya magana da mu da ita cewa la'in menene istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ko ka roƙa musu gafara ko ka roƙa musu gafara in tastaghfir lahum 70 marra in zaka roƙa musu gafara so 70 falan yaghfir Allahu lahum Allah ba zai gafarta musu ba annabi yace da na san in na ƙara akan 70 din za ka karba da nayi qala amma duk da haka Umar yace fa salla alaihi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama thumma sarafa sai manzon Allah ya tashi wa wannan ainihin mutum sallah sannan sai juya ya bada baya tunda dai dama ya ce ba a hana shi ba an dai ba shi zaɓi ne ko dai ya yi dai ba dai za a karɓa ba amma dai ba a ce kai ya yi ba falam yankus manzo Allah bai daɗe ba bayan da ya sallan nan illa yasiran sai ɗan zama kaɗan a wata riwaya ‘yan kwanaki kaɗan ko kuma ɗan lokaci kaɗan hatta na zalatil ayata ne min bara'a sai ga ayoyi guda biyu sun sauka daga cikin suratu bara'a Allah yana cewa wala tusalli ala ahadin minhum mata abada daga yau kar ka sake wa wani daga cikinsu sallah har abada duk wanda ya mutu daga cikinsu kar ka sake mishi sallah ila har zuwa inda Allah yake cewa wa hum fasiquna wato sun mutu suna ainihin fasikai suna masu laifi dan haka kaka sake musu sallah jama'a waɗannan mutanen suna sallah suna azumi manzon Allah ne limamin su suna nan cikin sahun farko ko sahu na biyu a masallacin annabi suke taruwa suke sallah duk abin da annabi yake su ne jihadi da komai amma tun da zuciyarsu ta kudurce kafirci wannan bai gyara aikin su ba da sadaka su da komai Allah ya kafirta su gashi kuma Allah yake cewa kakka sake ka sake musu sallah innahum kafaru billahi sun kafirce wa Allah wa bi rasulihi sun kafirce manzon Allah wa matu wa hum fasiquna sun mutu suna fasikai kuma suna sallah fa amma Allah yace sun mutu suna fasikai kuma yace sun kafirce shi yasa sallah alama ce ta mai imani alama ce ta musulmi amma in kai wani abu da ya rushe ta za a iya kafirta ka duk da kana yin ta tunda gashi suna sallah suna komai Allah ne ya faɗa da kanshi yace gashi suna sallah amma yace sun kafirce wa Allah jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu qala umar daga baya yace fa ajibtu ba'du min jara'ati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yawma idhin yace wallahi ni daga baya da kaina sai da nazo ina mamakin irin karfin halina da newa manzon Allah na iya tsayayya in tare manzon Allah ya yi nan ya tare shi yi nan yace daga baya na yi mamaki wallahu wa rasuluhu alamu yace amma Allah shi kadai yafi sanin yaya ma aka ni ne irin wannan karfin halin mahallin shahid a ciki shine an hana yi wa ainihin munafikai sallah mushrikai kuma an hana a roƙa musu gafara domin duk tafiyar su daya to shikenan wannan ka'ida haka zaka dauke ta umuman duk mutumin da ka kafirta to bai halatta kai mishi sallah ba dan haka in zaka kafirta shi ka tsaya kai wa kanka adalci shin kai ka cancanta tukuna ka iya buɗe baki ka cewa ne ya kafirta in ko ka kafirtar da shi da ta kalidanci ne zama ta kalidanci ne akan ilimi wani ƙwararren malami ne ya ce ai wani kafiri ne don haka ka yarda da ƙwarewar shi a ilimi kai ma ka yarda da maganar malamin shikenan ka aza akai amma ba kawai shikenan tunda malam wani ya ce wani kafiri ne shikenan kai ma kafiri ne ƙarshe kuma sai ka zo kana huɗar da ba a yi da kafiri da shi to ka yi magana da warwara kenan shi yasa duk sanda bakin ka ya ce wani kafiri ne abin da kake cewa ba zai ainihin wuce gaba ya sallah a shi ba don sallah kafiri ɓatacciya ce in ya ɗaura aure in aka karɓa a hannun shi aure ya ɓaci in ya mutu ba za a ci gadon shi ba ba za a roki Allah ya gafarta mishi ba ba za a yi mai wanka ba ba za a yi mishi ainihin sallah ba ba a sa mai likkafani ba za a rufe shi makabartar musulmi ba duk waɗannan hukunce hukuncen yana daga cikin lawazimut taksir yana lazimtar in dai aka ce mutum kafiri ne to waɗannan abubuwan dole a yanke hudda da shi Allah ya kiyaye babu sana'in nasi alal mayyiti to bayan kuma da kaji wancan fasiki wancan kafiri wancan munafiki an soke shi ko sai kuma bukhari ya kulla babu ya ce babin da ke bayani akan hukuncin yabo da mutane suke wa mamaci in mamaci ya mutu sai ka ji suna ainihin yaban shi to amma kalmar sana'u tana daga cikin kalmomi waɗanda suke min al abdad tana ɗaukan yabo tana ɗaukar suka kalma ɗaya ce tana ɗaukan fuska biyu sana'un nasi alal mayyit mutane su yabi mamaci ko kuma mutane su soki mamaci ina hukuncin wannan yabo kaji mutum ya mutu ana kai wannan mutumin kirki ne wannan Allah ya gafarta mishi ana ta yabo ina hukuncin ya mutu aji ana kai yau mun huta yau dai Allah ya raba mu da jaraba kaza kaza kaza kaza to ina hukuncin irin waɗannan abubuwan da mutane suke yi قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كالورة kyau. in dai ka ji Abdulaziz dan Suhaib to malamin shi tabbas ko rufa ido kayan Allah so in dai Bukhari nan ne ka ce Anas Abdulaziz dan Suhaib to waye malamin shi cikin sahabbai shine Anas dan Malik radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda ya kulu shi Suhaib ya in Abdulaziz dan Suhaib ya ce naji malami na Anas yana cewa marru bi janazatin wata rana an wuce da gawa fa asnau alaiha khairan jama'a suka yi mata yabo na alheri fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallama wajabat manzo Allah yace ta tabbata summa marru bi ukhra aka sake wucewa da wata gawa fa asnaw alaiha sharran jama'a suka faɗi sharri akan ta kaga kalmar sana'i ashe sai in ka bambance da alheri ko da sharri za ta ɗauki ma'ana fa qala wajabat manzo Allah yake ta tabbata ta wajaba fa qala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ma wajabat Umar yace ya manzon Allah mecece ta tabbata qala sai yace hadha asnaytum alaihi khairan fa wajabat lahu al-janna wannan kun yi yabon alheri akan shi aljanna ta tabbata gare shi wa hadha asnaytum alaihi sharran wannan kun faɗi sharri akan shi fa wajabat lahu naru dan haka wuta ta tabbata gare shi antum shuhada'ullahi fil ardi ku ne wakilan Allah da kuke shaidar bayin Allah a bayan ƙasa ma'ana abin da kuka faɗa da shi Allah yake aiki to a wata riwaya wadda ta wannan hadisi tana cewa duk abin da ainihin kuke faɗi din nan Allah yana sanya wasu mala'iku ne suna magana da bakin mutane to sai ya zama wannan kenan in dai yaban nan an yi shi na adalci to yaban nan zai zama ya fito daga mala'iku ne shi yasa Allah zai karba a ƙarƙashin haka kaga wasu da suke ojoro mutumin banza ya mutu sai ya aje wasu mutanen kirki si ta faɗan alheri si ta faɗan alheri kaga wannan wai dabara za a yi wa Allah kamar mutum ne ya san shi dan ta'adda ne yana kusa mutuwa sai ya aje kuɗi dubu ashirin ko dubu goma ya ce a tara malamai su ta mishi karatun qur'ani in ya mutu za a yi wa Allah dabara ne ba za a yi wa Allah dabara ba قال حدثنا عفان بن مسلم حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال أبو الأسود الدؤلي wani babba ne daga cikin manya-manyan malamai na ƙasar Madina ya ce, Kadimtul Madina, na iso Madina, wa kad wa biha maradun, alhali a lokacin annoba ta faru a Madina kamar yadda amai da gudawa take faruwa nan da nan kaga mutane suna mutuwa yace fajalas don a wata riwaya haka yace yace kusan duk bayan sa'a guda sai mun je makabarta ana kai wata gawa muna gama rufe ta sai a kawo wata ana kawo wata gawa sai yace mutane suna mutuwa cikin gaggawa ana amai da ana annoba a Madina fajalastu ila Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu sai na zauna ainihin kusa da halifan musulunci Umar dan Khattabi famurrat bihim jinazatun muna nan zaune sai aka zo za a wuce da gawa fa usniya ala sahibiha khairan jama'a da ke zaune da sarkin muminai Umar suka yabi wannan gawa suka faɗi alheri fa qala Umar radiyallahu anhu wajabat Umar yace ta tabbata thumma marru bi ukhra jama'a aka zo aka sake wucewa da wata gawa fa usniya ala sahibiha khairan aka sake yabo na alkhairi fa qala Umar ibn al-Khattabi fa qala Umar radiyallahu anhu wajabat Umar yace ta tabbata ثم مر بالثالثة aka zo aka wuce da ta uku fa usni ala sahibiha sharran jama'a suka faɗi sharri game da wannan gawar fa qala wajabat umar yace ta tabbata fa qala abul aswad sai shi abul aswad mai bamu labari kenan sai yace fa qultu sai nace wa ma wajabat ya amiral mu'minina ya sarkin mu'minai ranka ya dade mecece ta wajaba an wuce da gawa daya biyu uku da an faɗi magana sai ka ce ta wajaba ta tabbata قال سيتي قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يد كجنا فدي هكا نجا النبي يا فدي يا النبي صلى الله عليه وسلم يتي أيما مسلم شهد له أربعة بخير duk musulmin da aka samu musulmi hudu suka yi mishi shaida alheri adkhalahu Allah aljanna sai Allah ya shigar da shi aljanna Umar ya ce faqulna wa salasa muka ce ya manzon Allah har mutum uku in suka yabi mamaci zai shiga aljanna qala wa salasa annabi yace har mutum uku in suka yabi mamaci in dai musulmi ne zai shiga aljanna fa qulna wasnan muka ce hadda mutum biyu qala wasnan yace har mutum biyu in dai suka yabi mamaci yabo na alheri zai shiga aljanna thumma lam nas'alhu anil wahidi Umar ya ce amma dai bamu tambayi manzo Allah game da mutum ɗaya ba muka ga dai ai dai mutum dai in Allah so dai ka mutu dai anguwa guda dai sai an samu mutum biyu sun dai faɗa alheri gare ka in dai ba duk kai ka zama tantirin matsayaci duk ka faɗa da mutanen anguwa mun fahimci wannan da kyau ko to da wannan ne malamai suka ce yabo din nan to shi yasa ake so in mutum ya mutu in dai an san akwai wasu halaye na alheri to sai a faɗi halaye na alheri din a yi haƙuri game da halayen sharrin amma in ya zama duk gaba ɗaya sharri ne tare da shi to ko kun faɗi alheri ba zai amfane shi ba kuma wannan kai me yake nuna maka ka aikata alheri kenan ka aikata alheri yanzu duk Najeriya in ana magana 'yan siyasa da an buɗe baki an ce Aminu Kano Sardauna Tafawa Balewa kowa sai ka ji ya jinjina musu ya ce Allah ya ji kansu amma kai ga ka kana da rai yanzu ane maka Allah ya isa tun yanzu kenan baka mutu ba ana Allah ya isa ka wuce da mota ana cewa oho ta kife ma mana ina ruwan mu tun anan duniya ane maka alkaba'i tun baka je ba ina in ka mutu sai jama'a su yi shara su ce sun huta jama'a mun gane wannan in aka zo ana maganar malamai a ƙasar nan duk inda aka ambaci shehu usmanu aka ambaci malam abdullahi gwandu aka ambaci malam abubakar gumi kowa sai ya faɗi alheri ashe abin da ake so tare da kai shine wannan alherin da mutane za su faɗa har ya tabbata ka samu aljanna bayan mutuwarka ashe kai ne kake aikatawa a gani a faɗa jama'a mun gane wannan da kyau ko kuma menene alheri Allah ya ce wa qululin nasi husna ku rinka faɗa mutane kyakkyawar magana shine mawaki yake cewa ya bunayya innal birra shay'un hayyinun wajhun taliqun wa lisanun layyinun ai hali na gari abu ne mai sauki ka saki baki ya zama bakinka kana faɗin kalmomi masu daɗi sannan kana da sakin fuska kowa kana alheri tare da shi shikenan ko baka ba mutane kuɗi ko an zo ana faɗin wani abu sai a ce eh akwai dai fara'a akwai sakin fuska kai dai bashi dai dai akwai rowa dai tunda dai an faɗi dai biyu masu kyau shikenan alhamdulillah ina fatan mun gane kuma ai aka ce duk mutum dama menene na kasashe ne ai a wajen tabi'ar shi Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to duk wannan abin da ake so lallai jama'a kowa ya gyara tabi'un shi makwabtanka abokan zamanka yan uwanka danginka ya zama suna ainihin da shaida mafi girman shaida a kanka ya zama kyawawan shaida ne a kanka to shikenan su din nan su ne kake tare da su fa su ne za su ba da shaida a kanka wuta in aka ɗauki mujirimi mai laifi in aka ɗauke shi aka saka shi a wuta a kiyama sai kaga in ya tashi kyauta sai ya fara da na kusa da shi ashe na kusa da shi din nan suna da muhimmanci ya waddul mujrimu yawma idhin law yuftada min azabi yawmi idhin bi banihi ko wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi Allah ya ce kalla in aka ɗau mutum aka jefa a wuta ya ce a yi mai arziki a fitar da shi a zuba 'ya'yan shi Allah ya ce a'a baka isa ba sun yi kaɗan ya ce wa sahibatihi a haɗa da matar shi a ce a'a bata isa ba wa akhihi a haɗa da ɗan uwan shi a ce a'a har yanzu ba su isa ba sai ya ɗauka wai kaɗan suke yi ma'ana sai ya ɗauka kaɗan ne suke don haka shi yasa yake ƙari mun fahimci wannan sai ce wa fasilatihi allati tuwihi da dangin shi na anguwar shi wanda suke zama tare ashe waɗannan da suke kake zama tare da su suna da muhimmanci tun daga azaba tai azaba ka kyautar da su ko kuwa ka kyautar da su ashe suna da muhimmanci ka gani tuwihi sai Allah ya ce in aka ce a'a ba a karba ba sai ya ce wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi yace Allah duk duniya a ɗibe su a zuba su a wuta shi dai a fitar da shi sai Allah yace kalla ƙarya kake innaha laza wutan laza ce sai ka shige ta nazza'atan lishawa tana kwaye ainihin fatar goshi ita da an wurga ka sai ta kulukulu fita da gashin goshinka gashin goshi fatar goshi baka sanin wannan misalin yana da muhimmanci sai ran da ka faɗo ka kurje kanka zaka san wannan misalin yana da muhimmanci ciwo a goshi yana da haɗari duk wurin da yake ya ɗan haɗa wani gurin guntsu gurin guntsu ne wurin ado ado duk inda ka gabje a wurin yana daɗewa bai warke ba to goshi ka duba goshi ko karo kai da bangon aka ɗauke wuta yana daɗewa ƙulun bai watsake ba to balle a ce wuta ce idan aka saka ka maraban da za ta yi maka shine nazza'atul lishawa fatar goshi ita kuma take kwashewa ta cinye jama'a mun gane wannan da kyau to duk waɗannan abubuwan shine kyautata halaye ake so mutum ya kyautata halayen shi dan ya samu yabo na gari ashe kaga yan yana daga cikin abin da yake sunna jama'a ko makabarta aka je addu'a ga ainihin mamaci da kalmomi masu girma masu daraja ya Allah madaukakin sarki wannan bawa naka in mutumin kirki ne Allah ka ƙara mai kirki da nagarta akan kirkin shi Allah in wannan bawa sabanin haka ne Allah ka yafe mishi ba abin da za ka yi da azaba don ka azabtar da shi ya Allah ka gafarta mishi kalmomi irin wannan da girma babu ma ja a fi azabil kabri babin da ke bayani akan dalilan da suka zo akan cewa azabar kabari gaskiya ce abin da yasa al'umma ahlus sunna baki daya sun yarda cewa azabar kabari gaskiya ce domin su ahlus sunna a wurin su nassi shike jan hankali dan haka hankali yana bin nassi a bayani idan nassi yace kaza idan kwakwalwa hankali ya buga ya buga bai gano abin ba sai imani da ke tare da ahlus sunna sai ce ya yarda da nassi tunda nassi ke gaba mu'tazila su kuma wato tunanin kwakwalwarsu shi ke gaba da nassi duk inda nassi ya zo in suka auna da tunanin kwakwalwarsu suka ji bai shiga ba sai su rushe nassin kai tsaye ko kuma su yi mishi ta'awili to azaba kabari na daga cikin mas'alar da mu'tazila ba su yarda da ita ba shi yasa zaka ga al-imamu abul hasan al-ash'ari a cikin littafin shi al-ibana an usul diyana yake musu raddi wa nu'minu bi azabil qabri duk littattafan aqida za ga suna magana akan azaba kabari aqidatu tahawiyya aqidatul maqdisi aqida ta ainihin al-imam sabuni da sauran manyan malamai dukkan sai kaga suna tabbatar da azaba kabari saboda mu'tazilawa sun ce ku da kuke cewa azaba kabari gaskiya ce so da dama aka rufe mutum a cikin kabari in wani dalili yasa aka kwakulo shi sai mu ga babu abin da ya same shi daga cewa wuta za ta ci shi za a karkatar da kaza na shi kunama kaza miciji kaza dan haka sai suka ce tun da dai ana fito da mamaci daga kabari ba a ganin alamar wahala tare da shi wannan ya nuna azaba kabari ƙarya ce kun ga da hankali kawai suka bi suka rushe hankali lalataccen hankali ibnu hazmin kuma shi ma dama ya karanta ma'qulat shi yasa in dai dara ce sai ainihin abdullahi in me yake ibnu hazmin in dai ka kawo tunanin hankali ka rushe abin da yadda da shi wallahi sai ya kawo misalin hankalin da ina rushe naka sai an yi maka dariya da ya zo ba su ansa sai ya ce ab ya ce ai kun yi mantuwa so da dama mutum yana kwance yana bacci kusa da kai yana munshari mai yiwa yana cikin baccin nan a wani mafarki yake mai ban tsoro gudu yake yi amma kai kana zaune kusa da shi kana ganin shi amma zaka ga munshari yake yana jin daɗin baccin shi ne da ya farka sai ga ya farka a firgice sannan ne zaka ga yana haki to in ya ce maka wallahi zaki ne biyo ni sai ka ce kai da Allah ina zakin amma shi rantsuwa yake da Allah zaki ne biyo shi ko kuma ya ga wani mutum ya shaƙe shi kuma kai baka ga alamar wata shaƙiya tare da shi ba shin wannan rashin ganin wanda ya shaƙe shi ko maciji ko abin da ya biyo shi tunda baka gani ba zai sa ka karyata sai ibnu hazmin ya ce to wannan shine misalin azabar kabari karanta littafin shi muhalla ko kuma karanta fiqh sunna mujalladin farko wa qauluhu ta'ala da kuma fassarar magana Allah madaukakin sarki da Allah yace iziz zalimuna iziz zalimuna fi ghamaratil mauti ka tuna yayin da azzalimai suke cikin gigicin mutuwa fagamniyar mutuwa ruɗewa ta mutuwa wal mala'ikatu basitu aydihim mala'iku sun shimfida hannayensu ga waɗannan azzalumai suna ce da su akhriju anfusakum to ina ma'ana basitu aydihim ba su tso aidihim anan tana ɗaukan ma'ana biyu kuma dukkan su daidai ne a wurin ba su tso aidihim sun shimfiɗa musu hannayensu suna miƙa musu ku miƙo mana ranku ko kuma ba su tso aidihim sun shimfiɗa hannayensu suna dukan su kamar yadda wata aya ta faɗi a cikin suratu muhammad take cewa ainihin wato mala'iku suna ainihin bugun fuskar su da kuma duburar su suna cewa ku fito da fuska ku fito da ranku ku bamu dan haka mala'ikun suna dukan su wato suna mari suna dukan duburansu kuma suna miƙa musu hannu akhriju anfusakum fito da ranku ku bamu ko da sirinji na allura aka baka aka ce jawo mana jini sirinji guda a cikin jikinka sai kaga kana shawara ta ina zaka kafa allura balle a ce ranka ka ciro ka bamu ko kuma a miƙa maka almakashi a ce da tsayatsanka guda ɗaya ka bamu ko yanko mana leɓanka guda ɗaya ka bamu jama'a mun gane to yanzu ranka ake cewa kai da kanka ka ciro ran ka ba mu tare da cewa rai ba wanda ya san inda yake sai Allah har manzon Allah Yahuda sun taba tare shi suka ce mu tambaye shi kasan ana tafiya akwai natsatsu akwai marasa kan gado wasu suka ce ga Muhammadu ai ai mishi tambaya wasu suka ce a'a mun sha tambayar nan ya amsa mana bamu ji daɗi ba me zai sa a ci gaba a rabu da shi suka ce sai an tambaya irin masu tsiwon nan wallahi sai an tambaya sai an yi Muhammadu ina rai yake a jikin mutum Abdullahi dan Abbas dan Mas'udin yace sai naga annabi ya sun kui da kai sai naga kawai annabin nan da nan ya canza daga yanayin shi yace sai na matsa na bashi wuri na san wahayi ake mishi can sai naga ya watsake shi kenan naje yana karanta mana wa yasalunaka anir ruhi suna tambayar ka a ina rai yake qul ruhu min amri rabbi kace musu rai al'amarin Allah ne Allah ya san inda rai yake wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ku Yahudawa da kuke wannan tambaya ai ilimin da aka baku dan kaɗan ne ko wa ma utita min ilmi illa qalila kai annabi da suke tambaya ka ai ilimin da aka baka dan kaɗan ne ko wa ma utu min ilmi illa qalila dan ilimin da aka basu gaba ɗaya ai dan kaɗan ne a takaice Allah madaukakin sarki shi kadai ya kadaitu da inda rai yake to yanzu kai ka zo mutuwa ga duka ga mari ko kato da yafi karfin ka yake kifa maka mari yana dukan ka yana yana miko ranka abin da wahala balle mala'ika mala'iku suna kifa musu mari suna dukan su suna shimfiɗa hannu miko mana al yawma suna ce da su a yau tuji zauna azabal huni za a yi muku sakamako da azaba ta wulakanci Allah ya tsare mu suratul an'ami aya ta 93 Imam al-Bukhari dan ka san fa ba wai hadisi kadai ya kware ba fa Imam al-Bukhari kwararren alaramma ne wajen kira'a wajen tafsiri duk inda ka buga Bukhari malami ne fa wannan littafi da kai kake gani ya zama maka dala da gauran dutse wai shi Bukhari fa wai wannan muktasar ne a wurin shi wai dan mutsilin littafi ne kawai irin ka ai zaman banzan nan ne bara dan yi hidima domin da ya tashi rubuta tarihi sai da ya rubuta at-tarikhul kabir mujalladi bakwai ne manya manya saboda haka wannan littafi sai kira shi muktasar dan karami in yana da hadisai talatin a karkashin babi ɗaya sai kawo guda biyu kawai sai ce tunda dai mun ce karami ne ba za a tsaya na ma'ana yanzu bukhari da ya zage kwanduwar shi ya ce duk abin da ya inganta wanda ya cika sharaɗin shi zai kawo shi a littafin nan littafin nan zai iya ninka biyun shi shi yasa Imam al-Hakim da yazo yace al-Mustadraku ala sahihaini malamai suka ce kai kokari Allah ya saka maka da alheri amma dai Bukhari dai baka kama Bukhari ba Bukhari bai kuskure ba don da Bukhari yace ingantattun hadisai waɗanda za su bayyana mana rayuwa da ayyukan Annabi sallallahu alaihi wasallama sai yace a takaice don hakim ya zo ne sai ce to ai ga wani hadisi wannan hadisin ya cika ka'idar Bukhari me yasa Bukhari bai kawo shi ba a to ai tunda ya ce a takaice in ya kawo biyar kaga sun yi yawa to sai kawo guda uku ko guda biyu tunda ya ce a takaice sauran da ya aje su ba za ka ce dan me ba mun fahimci wannan da kyau ko Allah ba fari ya ce alhunu din nan alhunu menene da muka ji an ce azabal huni to menene alhun sai ya ce huwal hawanu shine wulakanci wal haunu in kuma ka sanya wa ha babba fataha ya zama alhaunu sai zama arrifku tausasawa alhunu wulakanci alhaunu tausasawa wa qawluhu jalla zikruhu da kuma bayani akan fasara wannan magana da Allah madaukakin sarki wanda ambatan shi ya daukaka yace sanu'azzibuhum marratayn zani wa kafirai ko zani wa munafikai azaba so biyu karo biyu thumma yuradduna ila ash'a azabin azim sannan su koma ga azaba wadda tafi waccan girma to ina mahallin shahid ina dalili akan azaba kabari anan munafikai Allah ya ce zai musu azaba guda biyu sannan a koma da su azabar da tafi wadda aka yi musu tsanani azaba farko a nan duniya a kama su a karkashe su azaba ta biyu ita ce ainihin azaba a wajen kabari azaba wadda tafi girma ita ce ainihin a lahira ko kuma ya zama azabar farko cikin biyu din nan wajen mutuwa in suka zo mutuwa su sha wahala fitar rai azaba ta biyu kuma azaba cikin kabari azaba ta uku kuma an je lahira suratul tauba aya ta ɗari ɗaya da ɗaya wa qawluhu ta'ala da kuma bayani akan fasara magana Allah da yace wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab azaba ainihin wato ta tabbata ga ainihin iyalan fir'auna mummunar azaba balarabe yana da ɗabi'a in yace iyalin gidan wane to yana nufin hadda wane din ku gane wannan yana daga cikin ladabin larabawa idan balarabe ya ga dama sai rubuto maka wasiƙa sai ka ji a cikin wasiƙa yana cewa kai ba zai ce yaya kake ba sai ce ya iyalanka yana nufin hadda kai jama'a mun gane wannan da kyau to dan haka sai zama a cikin qur'ani ko hadisi sai kaga Allah yana magana da larabawa da yadda suke magana kun ga a cikin salatin annabi ai zaka ga akwai ruwaya da ta zo Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahima Allah kai dadin tsira ga annabi Muhammad da mutan gidan shi kamar yadda kai dadin tsira ga mutan gidan annabi Ibrahim a wata riwayar bata zo da cewa kai dadin tsira ga annabi Muhammad kamar yadda kai daɗin tsira ga annabi Ibrahim da mutan gidan shi ba sai aka ƙetare annabi Ibrahim aka ce mutan gidan shi saboda mutan gidan shi shi ma ya shiga ciki karanta littafin sifatul salati ta al-alamatul albani za ga bayani insha Allah to shine Allah yake cewa azaba za ta tabbata ga ainihin mutanen fir'auna mummunar azaba wato hadda muta hadda shi kenan wace irin azaba sai Allah yake annaru yu'raduna alaiha wuta ce ake kanga su in ka ji araba ard ma'ana kamar yadda zaka ga ana ɗaukan nama ana kanga shi gaban wuta haka ana gasa shi shi dai ba a saka shi ciki ba balle ta ƙona shi shi kuma ba a aje shi can gefe ba balle zan jin hucinta a'a wuta za a rinka ɗaukan mutanen fir'auna ana kara su guduwan wa ashiya safa da yamma to a ina kenan wannan azabar kaga ba a bayyana mana ba amma karatun gaba shi ke bayyana mana waccan azabar da ake musu safe da yamma a ina saboda Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu ranar da kiyama za ta miƙe kuma sai a ce adkhilu ala fir'auna ashad al'azab fir'aun da shi da jama'a shi ku shigar da shi azabar da ku shigar da su azabar da tafi wadda suke ciki a tsanani to da a ina suke kenan azabar kabari kenan jama'a mun gane yadda ake fitar da hukunci ko eh kaga waɗannan ayoyin dukkan su suna tabbatar da azaba kabari kaga yadda malamai suke aikin su kenan sai kaga aya sai ka ce a to ina azaba kabari a ciki sai a ce to yanzu da aka ce ana kara su ga wuta safe da yamma ranar kiyama kuma sai a ce a saka su a azabar da tafi wadda suke ciki a tsanani to wace azaba suke ciki daga ina suke daga kabari to daga azaba kabari suke kenan dan haka azaba kabari gaskiya ce Allah ya kiyaye قال حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن ألقمة بن عن ألقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي يتي إذا أقعد المؤمن في قبره wannan hadisin yana da dalilin da yasa annabi ya faɗe shi wata ran ne annabi da ya shiga wata gona ta banu najjar wadda muke ishara akan ta jiya sai ya ainihin Allah ya jiyar da shi azaba kabari ya ji wani yana ihu a cikin kabari ihu kamar yadda ba da daɗe nan ba za ka zo ka ji annabi wani lokaci kawai sai ya ce su habbai ga ihu yana ji ya ce yahudawa ne ake musu azaba a kabari yana ji to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce waye san wannan da ke cikin kabarin nan aka ce wani ne sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ana ainihin yi mishi azaba ne a ciki to anan ne sai annabi yake cewa idza uqida al-mu'minu fi qabrihi idan aka zaunar da mumini a kabarin shi utiya sai a zo mishi sai mala'iku su zo mishi sun mashahida Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullahi sai kuma ya shaida baban mun bauta da gaskiya sai Allah kuma Muhammadu manzon Allah ne wannan abin da ake nuna mana anan mumini al'amari zai zo mishi da sauki amma kaga abin da ake cewa tambayar kabari wato ba yadda kuke kwantar da mamaci a kwance din nan ba haka za a tambaye shi ba sai an tayar da shi zaune ashe al'amarin da ya shafi nassi kawai sallamawa ake so kai in ba haka ba dan wannan tsududin rami da kuka je kuka sa mutum kuka sa ice kuna ta toshewa kuna ta toshewa ta yaya zai iya motsawa ma dama ko hagu balle ya tashi ya zauna to amma abin da ake so nasi ya gaya maka za a zaunar da mutum a kabari shikenan sai ka yadda to da wannan nassin ne sai wasu suka yi bankaura sai wasu suka ce to tunda kuwa an ce za a zaunar da mutum a kabari ne to in aka zo kwantar da shi a kwantar da shi a rigingine yadda da an tashe shi kawai sai ya zauna daidai tun da kaga a kwance din nan da yake ta dama in aka tashe shi sai ya dan ta motsi motsi ke da kaga duk abin da kwakwalwa suke magana wannan mu'tazilawa sun wahalar da malaman mu na ahlus sunna wahalarwan kuma ba wai wahalar banza ba a'a za su sha dare sai su tunanin banza sai malamai sai su sha dare su ba su ansa akan haka ne su ibn kutaiba suka yi littafan su su ibn fawrat su al-imam tahawi ba su kyale su ba al-imam ibn kutaiba ya zo littafi ta'awil mukhtalaf al-hadith ابن فورك شيما تأويل مختلف الحديث الإمام الطهاوي شيما يلتافي أنه شرح مشكل الآثار إلن وقتنا حديثي سيسكي قاونا حديث ينا سابع مهنكلي كما الله أتكين القرآن كل ينا مغانا سيتي فأتبروا يا أولي الألباب ashe Allah yana magana da masu albab masu hankali fa atabiru ya ulul absari ya ku masu basira to tunda wannan hadisin ya saba ma hankali ya saba ma basira to ba daga annabi bane kaga irin bankauran su to malamai suka sha dare suka yi ta basu ansa sai su ce yanzu nan da aka ce inna allaha khalaqa adama ala suratihi Allah ya halicci annabi adamu ala suratihi to abdamiru yaudu ila man sai suka ce ila allah to yanzu nan kuna nufin kenan yanzu yadda dan adam yake haka Allah yake Allah ya halicce annabi adamu a bisa sura Allah sai aka ce a'a kun faɗi nan ko ta ina tun daga larabcin har zuwa ma'anar inna allaha khalaqa adama ala suratihi ad-damiru ya'ulu ila adam Allah ya halicci Adam a bisa surar shi to mecece sura annabi Adam din a cikin hadisin dai da ya faɗi haka shi wannan hadisin sai annabi ya ce Allah ya halicci Adamu ne a bisa sura ta tsawo zira'i 60 tsawon annabi Adamu abinda annabi yake bayyana maka anan kai da aka tashi haihuwa ka dan mutsili aka haife ka dan jariri da kaɗan kaɗan ka rinka girma to shi Adamu ba haka bane yadda ka gan shi ɗin nan kamu sittin ɗin nan to haka aka ƙera shi aka hura mai rai sai ya miƙe kawai ka ji abin da hadisi yake karantar da kai jama'a mun gane wannan shi yasa jama'a a tashi a yi karatu sannan kuma a roƙi Allah Allah ya zaunar da karatun a cikin kwakwale dan karatu fa ba a littafi ba ne in kai karatu ka fito shikenan Allah bai zaunar da karatun ba kana zuwa zaka faɗi magana sai ta rikice sai ka je ina littafin sai ka nemi littafin ka rasa ko kuma dama na aro ne ko kuma Allah ya maka irin yadda Allah ya wasu malamai daga cikin malamai magabata al-Imam Tirmidhi ba makan cewa ba makan cewa wannan malami Ibn Hajar da kullum muke karanta littafin shi Fathul Bari makan cewa karshe mujalladi na goma sha uku na sharhin Bukhari din nan ya karasa shi yana makaho shin in karatu bai zauna maka ba yaya shi yasa ake so duk karatu ka tsaya ka tisa shi ka tisa shi yadda sai ya zama maka kamar magana so ake karatu ya zama maka kamar magana duk sanda kake so zaka iya bugo shi ka zo da shi amma sai ana kama kame ana ciko ana tarbiya nan al'amari ya zama ya zama rikici kenan Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to shine sai ainihin yake cewa fa zalika qawluhu wannan ita ce magana Allah da Allah yake cewa yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabiti Allah na tabbatar da mu'minai da tabbatacciyar magana mu'minai Allah na tabbatar da su da tabbatacciyar magana ita ce me ita ce la ilaha illallah dama tana bakinka a nan duniya ko to a kabari ma sai Allah ya tabbatar da ita to ka zama mu'mini kenan jama'a mun gane wannan da kyau mun fara magana dangane da kwantar da mutum a kabari kwantar da mutum a kabari matukar musulmi ne ana kwantar da shi ya fuskanci alkibla ne haka hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suka ainihin nuna waɗanda suka zo cikin sunan abi dauda da mu'jamu tabarani da musnad al-imam ahmad da isnadi ingantattu don haka duk sanda aka je za a kwantar da mamaci sai a kwantar da shi a bisa hannun shi na dama sai ya zan fuskar shi ta fuskanci alkibla kamar mu nan kasashen yammacin afirka najeriya senegal da makamantan mu irin waɗannan kasashe dai sai ya zama mu fuskantar da mamatan mu su kalli gabas inda muke kallo in za mu yi sallah nan za mu kwantar da mamatan mu wajen sallah nan za mu kwantar da su wajen kabari in addu'a muka tashi nan za mu kalla shine abin da shari'a ta ce قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بهذا غندر يتي وانا حديثي حكا يجيش دا قول مالا منش شعبة وزاد سي شي شعبة أتاش رواية سي أيني واتو شي ابن محمد بن بشار ko kuma gundar kenan a cikin tashi riwaya wanda yayo daga shu'uba dan kun ga can Hafsu dan Umar a wancan hadisin da muka karanta waye malamin shi shu'uba ko to anan kuma Muhammad ibn Bashar ya ce shi kuma ya karɓo daga gundar gundar daga shu'uba to da ya ce waza da ɗin nan sai ka ce to wannan ya nuna a cikin riwayar gundar da gundar da hafsu malamin su ɗaya shine shu'uba to shi a cikin riwayar gundar sai ya ƙara da cewa yusabbitu Allahu allazina amanu nazalat fi azabil qabri wannan aya ta sauka ne game da ainihin azabar kabari ina fatan mun gane wannan ba ra'ayin shi bane ba fa ainihin wato abin ya tabbata ne a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثني أبي عن صالح حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال عبد الله بن عمر يبي ونافع لاباري يتي اطلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أهل القليب da aka je yakin badar jama'a aka kashe mutum saba'in kamar yadda muka fara ishara jiya aka kama masu rai kuma saba'in a wannan lokaci sai zama su saba'in ɗincan da aka kashe su ya zama a kamar bayan gari ne daga wajen garin madina ne aka je aka tare su da aka kashe su sai zan an bar gawawwakinsu a wurin sai bayan kwana biyu ko uku sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce bari ya je ga yadda suka yi aka je aka samu sun kumbura a cikin rigunansu annabi ya sa a rinka jan kafarsu sai a ja kafar wannan gawa a tafi akwai wani rami sai a je ana jefawa shine alkalib din rami ne babba to sai ya zama wasu su suna ragwargwajewa a hanya saboda sun riɓe in aka kama kafar ana ja sai dan yatsan ya gutsuro sai a tattaro su da cebur sai a je a watsa su da aka gaba zuba su a cikin wannan ramin sai annabi ya tsaya a bakin ramin faqala sai yana magana da su mutanen matattun yana cewa wajattum ma wa'ada rabbukum haqqa alƙawarin gaskiya da ubangijinku ya muku ko kun same shi Allah ya ce in kun kafirce zai muku azaba shin kun samu wannan alkawarin faqila lahu sai aka ce da shi a wata riwaya Umar ne ya ce da shi atad'u amwata kake kiran matattu kana magana da matattu suna jin ka ne har a wata riwaya aka ce Umar sai ya kara da hujja ashe har annabi ana iya mishi hujja da aya bayan ga Allah yana cewa innaka la tusmi'ul mauta baka jiyar da matattu kuma yanzu kake magana kana son ka jiyar da matattu faqala sai annabi ya ce ma anta bi asma'a minhum kai dinnan a yanzu baka fi su ji ba walakin la yujibu da sai dai ba za su iya amsawa ba kamar yadda zaka zo ka ji an samu tangarda akan wannan matsala tsakanin fahimtar Umar da riwaya Umar da fahimta Aisha anan ma Aisha sai take ganin a Umar ba daidai ya fahimci abin ba bai ruwaito hadisin daidai ba ba ainihin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ainihin suna ji bane ainihin sai dai Annabi yana cewa suna ji ne a yanzu kamar da yadda zaka zo ka ji a cikin hadisin ma'ana Allah ya rayar da su ne ya rayar da jinsu a lokacin dan su ji wannan ya zama kunyatarwa gare su ko kuma ban haushi wanda suka rena suka ce bai isa ba a yau gashi har ya sa an kashe su kuma ne musu bakan magana da ba za su iya amsawa ba قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة تتي إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم كاغتو دقا جنشي وإنما كافن جاراتك كينا أداة حصر كأي أبن النبي يتي إنهم لا يعلمون الآن أنما كنت أقول حق abin da annabi ya ce kenan a yanzu dai kafiran nan sun san abin da nake faɗa musu gaskiya ne wa qad qala Allahu ta'ala Aisha ta ce bayan Allah madaukakin sarki ya ce innaka la tusmi'ul mauta baka jiyar da matattu yaushe za a ce wai annabi yana magana suna ji a'a a yanzu sun sani ma'ana ba suna ji ba kun ga Aisha da take fasara abu a yanzu sun san akwai bambanci tsakanin sun san da suna jin abin da nake faɗa musu a yanzu tunda sun kai ga azaba to yanzu sun tabbatar da abin da na gaya musu gaskiya ne sai take cewa amma annabi ba yana nufin cewa wai suna ji bane aka ce to wannan gyaran da Aisha take so ta yi ba karɓaɓɓe bane kamar can baya wani gyara ne da muka wuto da ta so ta yi nan ma bai samu karbuwa ba hakikanin gaskiya a lokacin suna ji tunda annabi ya ce ma antum bi asma'a minhum ku nan a yanzu ba ku fi su ji ba ma'ana suna ji kenan Allah ya buɗe jinsu in kana son ganin ta haƙiƙi tabbataccen bayani akan wannan hadisi karanta littafin ahkamul jana'iz jama'ar musulmi littafin ahkamul jana'iz malaman hadisai da dama da suka gabata kafin Muhammad Nasiruddin Al-Albani fiye da shekaru dubu ɗaya da suka wuce sun rubuta littafai ahkamul jana'iz ahkamul jana'iz amma babu wani malami da ya rubuta littafi akan hukunce hukuncen jana'iza kakab a iya abin da ya bayyana wanda ainihin littafin shi ya kai kimar na Albani wannan kuma baiwa ce Allah madaukakin sarki ya mishi kamata ya ka tsaya kai bincike ka ci moriyar wannan baiwar baiwa kai ma Allah ya fitar maka da taka baiwa a ciki in ka tsaya kana munafunci kana hasada sai kai biyu babu kai baka ci tashi ba kai baka samu taka ba قال حدثنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة سمعت الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عائشة الله يقال متى يرداتك أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر kun san madina kamar da muka faɗi ran nan gari ne da ke cike da yahudawa shi yasa kullum muke cewa mutanen da suke masu mutunci suna zaune a anguwarsu ba daidai ba ne ku zo ku buɗe wa arna kuna siyan musu da filaye akwai haɗari haɗarurrukan nan suna da yawa na daga cikin mafi ƙarancin munin haɗari shine za su ɓata tarbiyyar 'ya'yanku ga gidanku ga gidan arna kai in 'ya'yanka sun sa hijabi su kuma 'ya'yansu za su kone kansu su sanya guntun siket kullum kuma yaro ɗabi'a ta fi karkatuwa zuwa ga waɗannan munanan abubuwa shi yasa yana cikin tsarin addinin musulunci anguwar arna daban anguwar musulmi daban haɗari mafi girma kuma shine in irin wannan jihadin ya tashi ga katanga ka ga katanga arne ga katanga ka ta biyu ga katanga arne gaba arne baya arne kudu arne ko ta ina arna kai kadai ne mai sallah to kaga ba ma wani a tara dama sun tara tun farko to ya kamata kai ka lura kar ka je ka tsaya tsakiya arna ka je ka zauna kar kuma ka ainihin zauna ko kuma ku zaunar da arna a tsakaninku to yanzu nan larura ce shi annabi ta kai shi tunda ina ya iya gudun hijira yau dan ya taimaki addini gari suna cike a garin ba yadda zai yi don haka ana makwabtaka da su dole suna shige da fice zuwa gidan annabi sallallahu alaihi wasallam to kamar abu mafi muni kuma a halin rayuwa yanzu kuna zaune kawai sai ku bari sai a zo a sai gida kusa da ku sai a ce an mai da gidan gidan karuwai to ai kowa yana da yanci ai kowa yana da yanci shikenan ana nan ana nan sai ka ga karuwa tana nan sai ta lallabo ta ya kawance da matarka ka fita ka tafi kasuwa ka tafi ofis ka tafi wurin wa'azi ka tafi wurin ina ne duk ma inda ka fita ka tafi shi kenan sai ta sadado ta zo ana hira da matan gida karuwa ce an jima da la'asar za ta yi wanka ta fita gantalinta amma da rana ta wuna a ɗakin ka abincin rana ka za ta ci da cokalinka da kwananka da kofinka in ta gama ta kwanta a gadon bonan ka te bacci sai can sai mata ka ta ce to ki sauri ki tashi kin san ya kusa zuwa abin da ya shafe ta saboda me makwabtaka da mai muguwar ɗabi'a yana sa tun kana ganin munin ɗabi'ar hakka daina kyamatta ku duba da kyau ku gani mu da ke zaune a cikin barukoki a yanzu ina ce barukoki birane ba barukin soja ba ko 'yan sanda birni mu da ke zaune cikin birni za ku ga kyamar da muke wa arna ba ta kai kyamar da danginmu na ƙauye suke wa arna ba mutumin ƙauye da ya ji kayi turanci sai ce a billahi sai ce wannan ma arne ne ba in ka ce kai Muhammadu sunana sai ce a to ya ba kai Hausa ba shi Hausa ce musulunci a wurin shi mun fahimci wannan da kyau ko domin zama da muke da su sun kewaye mu shi ke sa tun kana ganin abin abin kyama ne har sai ya disa shi a zuciyarka to sai zan babban bala'i sai a zo sai a kafa makaranta a wurinku polytechnic ce za a yi advanced college ce secondary ce za a yi sai ya zama mutanen anguwa ba za su iya biyan kuɗin haya mai romo ba amma waɗannan 'yan makaranta tun da gwamnati ce za ta biya musu ko kuma za a ɗiba a kuɗin makarantarsu za su iya biya kai kuma ba kishin addini ya dame ka ba sai a zo sai a ɗauki hostel guda sai a ɗauki wani gida gabjejen gida a tsakiyar anguwa sai a baiwa ɗalibai 'yan mata ne waɗanne irin ɗalibai ne samari ne ba su da ɗabi'a addini bai dame su ba su ta cashe wasu duk abin da suke so shi za su yi a anguwar mafi karanci ko da ba su mai da 'ya'yanku sun zama irinsu ba za su disa shawwa da 'ya'yanku kyamar fasikanci da kafirci ku karanta littafin ittiba'u siratul mustaqim mukhalafat ashabil jahim na ibnu taymiya za ka yi mamakin irin yadda ibnu taymiya ya rinka kawo nasoshi daga malamai magabata akan kyama zama anguwa ɗaya da fasikai ko kafirai ko azzalimai ko ƴan ta'adda saboda Allah yana cewa wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar kar ku sake ku kusanci waɗanda suke azzalumai ne sai ainihin wuta ta shafe ku ga hadisi cikin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ƙarshen duniya wasu mutane za su yi gudunmawar yaƙi su yi gayya za su je su rushe ka'aba manzo Allah ya ce sai sun kama hanya ta kanas kamar za su shigo makka sai Allah ya sa ƙasa gaba ɗaya sai ta burma sai ta haɗe su Aisha ta ce subhanallahi ai wasu ba sun taho yaƙi bane aikin hajji suka taho ko umara ko kasuwanci ko sadar da zumunci hanya ta haɗa su sai manzo Allah ya ce tun daga na farko har na ƙarshen su duk gaba ɗaya Allah zai limar da su ƙasa ta haɗe su Aisha ta ce to me laifin su manzo Allah yake saboda sun haɗu hanya ɗaya sai an je kiyama a bambanci. Jama'a mun gane waɗannan abubuwa shi yasa akwai matukar haɗari. Bahaushe yace zama da madaukin kanwa shi ke kawo farin kai a cikin hadisi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin yana nan cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da makeri da mai sai da turare in ka zauna kusa da su ko ba ko ba kai kira ba ko ba ka hura mai ziga zigi ba za ka tashi kana ƙari na wuta kana ƙarin hayaƙi haka mai sai da turare ko baka siya ba ko bai sa maka ba ko bai diga maka ba in dai ka zauna rumfar shi minti ɗaya minti biyu minti biyar kana tashi sai a ce kai wani yau kana ƙanshin turare ba fa abin da ya haɗa ka da shi zama kaɗai da kai aure sai da annabi ya misali da su shi ma anan yana misali ne da abokin zama mutumin banza da mutumin kirki sai buga misalin maƙeri ba wai ina cewa makeri mutumin banza baka fahimta misalin makeri kaga wuta ƙari ne da ita ai in ma baka yi sa'a ba in ta tsatsai sai ta kona rigarka ikira kake yi ziga zigi kake a zama tare da makeri shi ya kona rigarka shi yasa ka tashi kana ƙarin hayaki can kuma zama da mutumin kirki sai ka ɗarsa su da halin shi kana ainihin zama da mai sai da turare sai ka ji kana kanshin turare yanzu kana tafiya kasar Saudi Arabia ka zauna kai wata daya wata biyu wata uku shekara ɗaya shekara biyu sai ka ga irin kukan nan da ake ana karatun Qur'ani sai ka kai ma kana yi a nan Najeriya kuma kyaf ka ja baki ka ja baki duk abin da za a ja ka ja kana jin abin da ake cewa amma ko kwantsa ba za ka yi ba ba wai hawaye ba me yasa saboda kana zaune inda yake ba ruwan zuciya kowa ta bushe amma can kawai zai ga mutum ji zai ana karatun alkur'ani mace kaji ana sallar tarawih ko tahajjud sai kaji mace ta rushe da kuka to kai wannan irin banza ne da ba za ka rushe da kuka ba kai ma sai kai to amma nan wa kaji yana kuka amma wani yana karatu yana kuka sai a ce kaji munafiki kaji munafiki wai zai gaya mana yana jin tsoron Allah to zama da mutane yana sa ka darasa su da ɗabi'unsu Allah madaukakin sarki ya kiyaye shine ainihin Aisha ta ce anna yahudiyatan dakhalat alaiha haka dai wata bayahudiya ta shigo wurinta wata rana aisha tana zaune sai ga wata bayahudiya ta zo wurinta aisha ba ni da lafiya ne ki yi mana addu'a aisha ta kama kanta ta nema ta addu'a wannan hadisi na shirawa shi ma bukhari ya ruwaito shi annabi sai ya shigo ya same ta ta kama kan bayahudiya ta nema ta addu'a annabi ya ce me kike mata ta ce kuntu arqiha in ne mata ruqya ne in ne mata addu'a ne sai annabi ya ce alijiha bi kitabillahi amma dai ki mata da littafin Allah kake ja wani abu na surkulle addu'a eh ki mata da littafin Allah da wannan ne wasu malamai daga cikin malaman hadisi da fiqh suka ce in bukata ta kai har arne har kafiri za a iya mishi ainihin addu'a da alqur'ani Allah ya bashi sauki saboda wannan dalilin to ina ma'ana kuma wacan aya kenan da take cewa wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina sai aka ce wannan sai zama mafhumu laqabin kenan ma'ana laisa bi mafhumin cewa muna saukar da alqur'ani gwargwadon yadda zai yi ainihin wato rahama da kuma waraka ga ainihin muminai to sai ya zama ashe qur'ani zai iya zama waraka hatta ga waɗanda suke kafirai kenan tun daga annabi ya ce ali jiha bi kitabillahi duk wata ayar qur'ani haka ake so in kana da wata fahimta akai kaga annabi na da fahimta sabanin taka sai ka bar taka fahimta sai ka dauki ta annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan arniya ce ana zaune lafiya da ita ana makwabtaka ana zaman aminci zaman amana sai larura ta same ta ta zo ta ce ta yi ta yi tana son don Allah ko za a taimaka ko za ku dan yi naku irin karatun in kaga akwai bukata ya cancanta babu laifi in kai shine ga hadisi a cikin bukhari a ɗakin annabi ta ne mata annabi kuma ta ne wa kafira ba yahudiya addu'a annabi ya ce to dai ki da littafin Allah alijiha bi kitabillahi jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki shiryar da mu to shine Aisha tace anna yahudiyatan dakhalat alaiha wata ba yahudiya ta shigo wurinta fa zakarat azabal qabri ita a lokacin Aisha annabi na karantar da ita amma kuma bata san bayani karatu bai zo kan azabar kabari ba dan haka bata san ana azabar kabari ba wannan ba yahudiya tunda kun ga suna karanta littafan da to sai ainihin ta zo sai ta ne wa Aisha hira game da azabar kabari faqalat laha har ma ita ba yahudiya ta ce wa Aisha a'azakillahu min azabil qabri Aisha Allah ya tsare ki daga azabar kabari Allah ya kiyaye ki daga azabar kabari a wata riwaya aka ce sai Aisha ta ce ayu azabun nasu fi quburihim ke ba ni son wani kini bibi har wata azaba kabari ake wa mutane kaza kaza tashi ki ba ni wuri ta kore ta sai ta ce a'a to jama'a mun gane wannan da kyau ko sai ta ce to ki bari in mijinki ya zo ki tambaye shi in kina ga abin ƙarya ne ina ma'anar haka ashe yahuda sun san annabi gaskiya ne addinin su yana da addinin shi yana dacewa da karatun da ke littafin su shine fasa'a ko فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عذاب القبر sai Aisha ta tambayi manzon Allah game da azabar kabari cewa wai da gaske ne ana wa mutane azabar kabari fa qala manzon Allah yace na'am i don Allah waye kai adalci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karatun da yake koyawa Aisha kullum ba a zo kan azabar kabari ba sai ya zama Aisha ta ji labarin azabar kabari a wurin wata bayahudiya da ta tambaya manzon Allah bai hasada ba ya ce yahudiyar banza kaza kaza kaza sai ya ce a gaskiya ne haka abin yake shikenan ka zauna lafiya gaskiya eh gaskiya ne shikenan sai ka koma kai bacci amma gaskiya sai ka ce ƙarya ce Allah baka iya bacci kana bacci kana firgita yadda ka san aljani yana taba ka saboda me da ka ji an yi wata magana sabanin haka sai gaban ka ya faɗi ran nan baka iya bacci dan ƙarya ka tabbatar shi yasa in ka ji gaskiya ka yarda gaskiya ce in baka san gaskiya ce ko ƙarya ba ce sai ka ce mu da duk abin da ya zo daga annabi mun yarda da shi shikenan ka zauna lafiya قالت عائشة رضي الله عنها عائشة الله يقال متى يرداتك فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر تندق وانا رانا بنساك غنى من ذن الله يأي وتسلى با سينا جينا روقان الله يتعليش لك عذاب القبر زاد غندر غندر يقال أتاش رواية رتوا عذاب القبر حق da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce na'am din nan sai ya kara da cewa azabul qabri haqq azabul qabri gaskiya ce yasa azabar kabari gaskiya ce shin wanda ya musun azabar kabari zai zan musulmi kuwa malamai suka ce in yayi musu ne ta hanyar wasu shubuhohi da suka ruda shi sai dai a fasikantar da shi amma ga nasoshi yana ji yana gani ya ce kai shi dai bai yarda da azabar kabari ba a ce me yasa ya kawo irin waɗannan dalilan da aka faɗi ɗazu yana ganin to ai mamaci nawa aka fito da shi daga kabari ba a gan shi da ƙonanniyar kafa ba ba a ga kan shi ya juye ba ba a ga kaza ba sai a ce wannan ya fita daga musulunci domin yana musun abin da ya tabbata a cikin qur'ani da sunna kuma al'ummar musulunci suka yi ijma'i akai Allah ya shirye da mu قال حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تقول عروة بن الزبير كن wannan hadisin yau daga wurin baba shi ya koyo shi ko galibin hadisi zaka ji yana ruwaito irin hadisai daga wa daga gwaggon shi Aisha amma yau kaji sai ruwaito daga wurin yar uwar shi kai tsaye Asma'u yar Abubakar Siddiq Allah ya kara musu yarda Asma'u da Aisha uba ɗaya suke amma uwa kowa da tashi Asma'u ta girma Aisha da shekara goma sha shida shi yasa babbar ya ce tana sama da ita zatun nifaqai ne kenan ita ake kirari mai hancin majanyi biyu sanda annabi ya hijira yana ɓoye da shi da abubakar a cikin kogon nan kullum sai ta je ta ɗiba abinci sai ta kai musu to in ta tashi tafiya saboda dabara irin ta matan sahabbai sai ta ɗaura majanyi sai ta saki hanci biyu na majanyin ya rinka zuba a ƙasa tana taka ƙasa majanyin yana share sawun ƙafata don ka a biyo baya a ga ina ta taho kullum tana kai wa annabi da abubakar abinci suna cikin kogon nan asma'u kenan ita kuma babbar daraja ta kenan sahabiya ce ta aka ji ta tana cewa qama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama khatiban wata ran manzon Allah ya miƙe yana huduba sallah ce aka yi ta kusufi sallah ainihin kisfewar rana sai annabi ya miƙe yana huduba bayan da aka gama sallar fa zakara fitnatal qabri a ciki manzon Allah ya yi wa'azi game da fitinar kabari allati yaftatinu fi halmar wanda mutum yake fadawa cikinta fitinar kabari masifa ce jama'a dan Allah dubi inda ake saka ka a kukumce ka a danna nan a toshe nan a toshe nan ko mutane yan uwanka aka turo aka ce su zo su yi maka bincike wallahi akwai rikici balle mala'iku mala'ikun nan ba sani ba sabo yadda kai kai sakaci game da abin da aka sa ka su ba za su yi sakaci akan wannan aikin akan ka ba su an halicce su don haka ne Allah ya kiyaye falamma zakara zalika yayin da annabi ya cikin wa'azin shi yana cikin wa'azi a cikin khutubar shi sai ya sako magana akan azaba kabari da irin gwagwarmayar da ake bajjal muslimuna bajjatan sai musulmi nan da nan suka rude matukar rudewa aka ta daga murya subhanallahi subhanallahi azaba an ji bala'in da ke cikin kabari yana da yawa jama'a قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أنس بن مالك يبي وسو قتادة الأباري kun ga malaman hadisi bukhari ko saboda riwayar qatada in ya ce an sai malamai suke basu karba ba to qatada din sai ya ce an anasin sai ya ce annahu haddasahum ya daga Anas ya karbo Anas ya ba su hadisi shikenan matsala ta kare ba matsala kenan tabbas ya ji daga Anas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace innal abda idza wudi'a fi qabrihi idan aka ainihin saka bawa a cikin kabarin shi wata walla anhu ashabuhu abokan shi da ƴan uwa da dangi da suka kawo shi suka juya suka rabu da shi wa innahu la yasma'u qar'an alihim yana jin karar tafiyar takalmansu das das das yana jin tafiyar takalmansu atahu malakani sai mala'iku biyu su zo mishi fa yuqidanihi sai su zaunar da shi zauna dafa'an fa yaqulani sai su ce da shi ma kunta taqulu fi hadha rajuli mutumin nan me kake cewa game da shi tunda shi kadai ne a cikin ku irin shi ba shi da kama dan haka kawai mutumin nan me kake cewa game da shi wallahi in ka ce liman ka shiga uku liman ka shiga uku wuta zaka duk wanda ka faɗa in baka ce Muhammadu ba ka shiga uku mutumin nan shine sai ya ce li muhammadin sallallahu alaihi wasallama wato arrajul din mutumin nan ana nufin annabi amma sai su ce mutumin nan me kake faɗi game da shi me ce aqida ka game da shi fa amma almu'minu fa yaqulu ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu mu'mini sai ya ce ai ni dama na shaida shi bawan Allah ne ko manzon Allah ne fa yuqalu lahu sai a ce da shi unzur ila maq'adika minan nari dubi mazauninka a wuta kad abdalaka Allah bihi maq'adan min aljanna amma Allah ya canza maka da mazaunin aljanna saboda ka iya amsa jawabin fayarahuma jami'an sai ga mazaunan duka guda biyu da ku